أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانا litinin goma sha biyar kenan ga watan ramadan alif dari hudu talatin da bakwai hijiriya kuma yau ashirin daidai ko ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci namba 36 Bonny Street a garin Port Harcourt jihar Rivers za mu dora zamana goma sha hudu zamana goma sha biyar darasi na goma sha hudu a cikin tafsirin da muke gudanarwa wanda har yanzu mana aya ta hamsin da guda suratul a'raf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار واحسبوه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين to kamar yadda muka sha fassara wannan aya tun shekaran jiya muke ta fama a jiya dai Allah ya ba mu ikon bayanin mazhabar asha'ira da maturidiyya a abin da ya shafi sifar Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce su ne a haƙƙul mazahibi bararan idan aka auna da rabuwar to amma su ma duk da haka ba da tashtamidu aqidatuhum ila aqidatil mu'tazila wa aqidatil jahmiyya aqida su tana da alaka da aqida ta mu'tazila da kuma aqida ta jahmiyya aqida ta su a takaice suna tsoron kada wai a ce Allah ya yi kama da dan adam to wajen tsoron kar Allah ya tabar dan adam sai suka ɗauke kalmar Allah kalmar da Allah ya sifanta kansa da ita ta istiwai sai suka canja mata ma'ana suka ce ba zai yi a ce Allah ya daidaita ba dan aka ce Allah ya daidaita kamar ai an sifanta Allah da dan adam kenan kuma sifanta Allah da dan adam wannan yana daga cikin akbarul kabair to ba ma musu akan cewa sifanta Allah da ɗan adam kabira ce min al-kaba'ir bal min akbar al-kaba'ir wanda abin da Yahudawa suka yi suka fata kenan amma kuma ɗauke wa Allah ma'anar abin da ya sifanta kansa da shi ita ma kabira ce min al-kaba'ir domin suka ce in muka ce Allah ya daidaita akan al'arshi to na ɗaya za mu tabbatar da cewa Allah yana da waje tunda al'arshi waje ne na biyu kuma za mu ce Allah yana canjawa na uku za mu ce yana tashi daga wani wajen zuwa wani wajen na hudu kuma za mu ce yana da size na biyar kuma za mu ce yana da weight na shida kuma za mu ce a kewaye yake yana da boda suka ce to duka dan haka dan mu huta da wannan kawai sai mu ce abinda ake nufi da istawa bi ma'ana istawla ya mamaye al'arshi kuma mu ce alal arshi istawa kawai kinaya ce kaman sayan zance ne na ana so a ce ya cika ubangiji subhanahu wataala ko ko mu ce himmastar wa al arshi sai kuma ya nufi al arshi abinda suka ce kenan suka ce a ba ku ga asalin waƙar da ake cewa kadistawa bishirin alal iraqi min ghairi sayyid wala dalil iraqi ta ghaus ibn ziyad abu malik al-aqbal al-basri al-nasrani al-shayar wanda wani mawaki ne da ake kiransa al-aqbal sunansa ghaus ibn ziyad abu malik albasari at-taglibi wanda yake kirista ne an haife shi shekara ta goma sha tara bayan hijira lokacin halifancin sayyidina umar sannan ya halaka a shekara ta casa'in da biyu a lokacin halifancin suleiman ibn abdulmalik ibn marwan mawaki ne na asar bani umayya asali mutumin basra ne ya yabi shugabannin bani umayya kuma rikici na waka ya shiga tsakaninsa da farazdar da jarir wanda shi ne farazdar ya cicce mutuncinsa waladin ukhaitila niswatun min taglibin hunnal khaba'ithu bil khabithu wudina to shi wannan yana ɗaya daga cikin matsiyatan mawaka na ɗaya kirista ne na biyu kuma bakinsa yana da kaimi ya ci zarafin mutanen madina a waƙarsa lokacin da yazidu ɗan mu'awiya suka saba da mutanen madina mutanen madina suka ƙi bashi goyon baya sai aka samu wasu mawaƙa a cikin mutanen madina da suka dinga yin waƙa suna masa hijabi da zambo suna faɗar wasu abubuwa suka danganta shi zuwa gare su zuwa gare shi na batanci shi kuma sai ya nemi mawakin da zai rama masa ya mayar masa da martani sai kuma za a fitar da mu sai ya samu al'akbal to shi al'akbal din shi ne ya dinga yin waƙoƙi na batanci ga mutanen madina sai ya fake da yabon ƙuraishawa domin ya sa mutanen madina su ji ba daya wannan baitin kabis da wa shirin alal iraqi wai bishirin mirrisi almarrisi ko almarrisi ya samu ya ɗaukaka a kan iraki sai suka ce istawa a nan abin da yake nufi ya mallaki iraki tunda ba wai wani iraki wani waje ne da bishir ya hau ya daidaita ba ko kuma kun ce dole an ce istawa to kawai ana nufin allah ya daidaita su san ba daidaita ake nufi ba ga baitin waka ma shi yasa ibnu taymiya Allah ya kansa da rama a cikin waƙar da ake danganta zuwa gare shi yake cewa wa an liman nabada alquran wa ra'a wa idza istadalla yaqulu qala al-ahbari yace mamaki ga wanda ya aje qur'ani a gefe guda in zai kafa hujja wai sai ce ai ahbar ya ce alhali mawaki ne kirista to ba kiristancin sa ba ma da a ce ya faɗa gaskiya da sai aka ba kudin haqqa wa lawmin jahilin ko ka karbi gaskiya ko da daga wajen jahili ko kafiri ne ya karbi gaskiya ga shi nan sadaka ka wa huwa kazu sannan muka nakalto maganar kautari wannan cikin maganar yake tawilin maganar imam malik da imam malik ya cewa al-istiwa ma'lum yace abin da yake imam malik yake nufi ai istiwa'i tana da ma'anoni a lugha kuma duk an san ma'anoni an san mafakkugar ma'anarta ta lugha amma ba wani yana nufin da Allah ya ce ya daidaita ma ɗauki daidaito a zuciyar mu ba haka Allah yake nufi ba kuma yace banda abin kuma waye ya isa ya kirgado hakikanin yadda Allah ya daidaita in ba wawa ba sannan kuma har ila yau yake cewa ya dogara da maganganun a alƙadi abubakar ibn al-arabi al-maliki wanda yana ɗaya da cikin da suka kusa cikin wannan sabga ta al-kalamiyya Allah ji kansa da rahama tare da girmansa da mutuncinsa da darajarsa da iliminsa amma shi ma ya zame a abin da shafi al-masail al-kalamiyya sai ke cewa ai ma istiwadi tana da kusan ma'anoni goma sha biyar tsakanin ma'ana ta lugha da ma'ana ta shari'a dan haka yaya za ku dau ma'ana ko kawai ku ce Allah ya daidaita dan haka sun mastawa al-arsh ba ana nufin ya daidaita bane kawai ana nufin ya mallaki al-arshi kuma abin da ake zuwa ce maka kawai Allah maɗaukaki ne mai girma da ɗaukaka ne kawai shi ke nan kamar shaka amma magana wai a ce Allah yana sana wannan maganar a har ma suka nutsa zuwa cewa duk wanda ya zaci cewa Allah yana da waje yana sama to ya kafarta jiya mun dan kawo wasu daga cikin hujjojinsu da kuma dalilansu to yau kuma Allah ya yarda wanda shine zaman mu na karshe a ayar in Allah ya yarda to za mu mayar da martani sai kuma mu kawo ra'ayin a himmatu ahli sunnati wal jama'a mu faɗi kuma dalilin da yasa wannan maƙala ta ahli sunnati wal jama'a ta zan ita ce daidai abu na farko su yan al'asha'ira da almaturidiyya da suke so su kore wa Allah sifar ɗaukaka da kuma daidaito a kan al'arshi ba komai ne janyo musu ba sai don tsoron kar su kamanta Allah da bayansa ko to ai sun kuma fada cikin abin da suke tsoro domin lokacin da suka ce istawa ba ta nufin istawa tana nufin istaula to al istila shi ma dan adam bayan istila shi ma yana yi to dan haka shubohin su ga baki ɗaya dai shubuha ce ta shakka kamanta Allah da tashbihi wanda kuma tashbihi wannan asali aqida ce ta yahudawa da kiristoci in ka ga yadda suke kwatanta Allah kamar ka zanu hutan shi ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira sana abu na biyu da suke cewa Allah yana in aka ce ya daidaita a alkan al'arshi to ya kamata a ce al'arshin nan yana da limited size yana da weight sannan yana da balance balance ɗinsa dole ya na Allah yana da kaza wannan a cikin mu ya taɓa ganin al'arshi tukunna kaga ba ka taɓa ganin mun ɗabbat wani abu game da abin da shafi al'arshi ɗaya kenan kawai ana gaya mana abubuwan da al'arshi ya fi girma ne amma shi al'arshi ba a gaya mana ma asalin girmansa ba kawai dai zul'arshin majid rabbul arshil karim rabbul arshil azim mun san al'arshi alkarimu ne almajidu ne al'azimu ne amma tukunna ba mu san sayis din sa sannan abu na biyu idan an ce Allah ya daidaita a kan al'arshi to ai shi Allah Allah ne kuma kowane abu idan ka faɗe shi ana ɗaukarsa ne a to yanayinsa shine yake mai magana ke cewa cut me my coat according to my size yanzu idan na zo nan sai na ce maka jama'a sai na ce muku jama'a a kan hanya ta fitowa ba haka bane amma misali zan baya sai na ga wani dan mitsitsin rakumi kai wannan rakumi dan mutsiri ne dan kan haka bai fa haka ba ba shi kenan ba kun ga na sifanta rakumi da kankanta amma na kai mutuka wajen su ba ta ce ɗan mitsili ne haka a ganin ku dubi girman maje ba eh a yadda nake faɗa haka za a dubi girman maje ba ko kuma kamar da ku girman kaza ba duk dai tsintakar rakumi an je an san dai irin capacity da kuma yanayin rakumi dai an san dole dole duk inda jejin sa ya kasa dai ba zai wuce dai watakila watakila dai ma ya ma fura goma watakila ko saboda kowa ya san rakumi a zuciyarsa ya san kuma kankanta kuma ya san yadda rakumi zai iya zama kankani ko na zuwa ce ku kai ikon Allah ban taba ganin turuwa da wata gundumemiyar turuwa murgujejiya katotuwa ka zabjejiyar turuwa yanzu dan Allah wannan turuwa za ta yi kaza ita ma dai kawai za ka ta kusanta a zuciyarka har da ƙarshe ka zaci dai cewa wata kila ne to ba tafi girman dan yatsa ba kila ne kaza ya yi daga cewa maka na ga wata ƙatotuwar giwa to kai ka san dama giwa ta kan yi girma ce kaza to ka ga wannan duk mun san su ne shi yasa muke iya sifanta su amma yanzu Allah duk abin da ya faɗa a game da Allah to sai ka jira shi Allah ya gaya maka ya abin yake amma magana ka zo ka ce ba haka ake nufi ba ga yadda ake nufi to kai yaushe ka je gagaro ka tabbatar da cewa haka ne an gane kun fahimci ma'anar ko kun ga kenan mu ne da gaskiya ko su ne da gaskiya mu sai salaf magabatan mu sai suka ce ku kyale Allah da abin da ya faɗa ku je ku binciki sunna in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙarin bayani to a karɓa tun da dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke yi mana bayani لتبين لهم الذي يختلفون فيه ولا علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين كما قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ثم إن علينا بيانا النبي ينعي بيان أما إن النبي به بيان بقى to shi ma za mu iya tuhumar hankalin mu ce kila mu ne ba mu gano bayanin annabi ba amma mu tambayi abokansa sahabbansa tunda su a gaban su qur'ani ya sauka tayi sun fahimto bayanin annabi ta wani waje in muka kwankwasa iya abin da iso mana na sunna ba mu ji sun ce komai ba muka zo wajen tabi'ai muka ji su ce komai muka zo har zuwa kan su imam malik da sauransu don ce to gaskiya wannan abin kawai a zahirinsa za mu ɗauke shi domin wallahi da da wata ma'anar bayan wannan da Allah ya mana bayani ko manzon Allah sallama an kuma da an yi bayani da sahabbai da tabi'ai da magabata sun riga mu fahimta don haka kawai in aka sifanta Allah da hannu ko da fuska ko da idanu ko da yatsu ko da tafi ko da digadigi duka za ko da macen jama yau mai shaku an sati ko da dariya ko wanda Allah ya masa dariya ba hijabi ba hijabi a gare shi wanda ya yi bacci ya sujaba gangaɗi ya kama shi saboda gajiya yana kyamar laila Allah zai mishi dariya mamaki bal ajibtu wa yaskarun qira'ati mutawatira عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل إن وإن صفوفهم بصفر آه فشي غضب الله عليهم ألا يفشي يسوع بصفر يبدا duka mummuni imanin cewa Allah yana da nasa irin na dan adam ne a'a me yasa ku ce ba irin dan adam ne sai da Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un wannan ayar ta sa mana wani duka abin da ka ɗan adam yana da shi in ka ji an ce Allah yana da shi to adar mushtarak ne na ma'ana laisa illa in ba haka ba mu kan ma'aikakankanin mu na halitta ai muna da tafawut akwai abubuwa da yawa wanda za ka ga ɗan adam yana da shi sannan wani abu da ba ɗan adam ba ma yana da shi misali ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta tsiro da istiwari ko shi ke nan sai ce daidaituwa tsiro irin daidaituwa ɗan adam ce fastaghlaza fastawa ala suqihi istaghlaza ya kauri fastaghlaza fastawa ala suqihi sai ya daidaita akan karansa shi ke nan sai ce daidaitan tsiro irin na mutum ne ba irin mutum bane kowa yana da nasa shi mutum yana da nasa daban shi ma kuma wato tsiro yana da nasa aka ubangiji subhanahu ta'ala ya sifanta mutum da istiwa'i Allah ya ce fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin fa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzili idan ka daidaita da kai da wayanda suke tare da kai a cikin jirgin ruwa kaga daidaitan dan adam daban da daidaitan tsiro haka zalika Allah ya gaya mana ita kanta jirgin ruwan ta daidaita Allah subhanahu wataala yake cewa wa hiya tajri bihim fi mawtin kal jibal wa la da muqaddamu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وغيب الماء واستوت على الجود نعم وقضي الأمر واستوت على الجود kaga sai jirgin ruwan istawar ta daidaita ka istiwa ita daban da na mutum kuma daban da na wancan to idan aka samu tafawu tsakanin mutum ya yi ana cewa ka wastawar alal judi ta daidaita kai ka san dai ba zama ta yi ta share gindi ta yi kaza ta yi kaza ka san jirgin ruwa dai in za ta daidaita to za ta yi irin da jirgin ruwa ne fasta balaga fastawa ala suqihi ya yi kauni ya daidaita akan sandarsa ka san tsirrai irin yadda yake daidaita dan adam fa لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون كاسن دي متين يدي يكي دي ديتا أكن دبا وكما فإن إذا استويت أنت ومن معك على الفلك كاسن دي يكي ديتا أكن jirgin ruwa to shikenan me isa muka samu damar tantancewa saboda mun san mutum mun san jirgin ruwa mun san bishiya amma Allah mu san hakikanin zatin sa balle mu sanya yake yin istiwazi saboda haka mu bar al'amarin zuwa gare shi mu fassara kamar yadda salaf suka fassara shi yasa suke cewa al-ruha kama ja'at irin wa'annan sifofin su zo ku fassara su kamar yadda suka zo bila kai ba tare da kuna tambayar yaya ba tunda ba za ku iya sani ba domin da a ce kun taba gano Allah ko kun ga wani irin Allah to da sai ku iya faɗa to Allah ba shi da ini kuma ba taba ganin sa da ini ba an fahimta to wannan kenan sannan kuma za mu fahimci cewa duka farke mun haɗe ma da wannan ma'ana ta nufin cewa duka abin da Allah ya faɗa nasa ne daban don haka ya zama wajibi a koma wajensa don a san me yake nufi ko a koma wajen jakadansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan daga cikin abubuwan da za mu iya yi musu raddi da shi akan wannan sifa ta ta ainihin istiwa'i shi ne ba a nan kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya batun istiwa'i ba Allah da a ce yana nufin wani abu daban wanda ba istiwa'in nan ba to da sai ya samu wani waje a qur'ani sai ya ratso mana wata kalma da za ta iya sawa mu gane to amma Allah cikin ikonsa a wuri ɗai har bakwai a surori daban-daban izubuffuka daban-daban ya maimaita mana istawa alal arsh bari Allah ma ya karanto mana wurare bakwai gaba ɗaya a cikin alqur'ani mu ji shin me isa lokacin da Allah subhanahu wataala yake ba da labarin annabi Musa da yake macijiyar annabi musa macijiya ce amma maciji ai suna ya tara akwai nesa akwai kumurci ne eh a kumurci namiji maciji ne ko kuma dai duka macizai ne to kaddara kumurci shi ma nau'i ne na maciji akwai kububuwa akwai damaki akwai wujudu akwai kaka suna da yawa akwai nesa to amma duka in za mu ce mu ce annabi musa ya yi sandarsa ta zama cijiya amma wace irin cijiya wata ranta zama yan karama wata ranta zama babba ka anna ha jamin yan karama kenan can kuma faɗi za hiya sa ibarun katuwa kenan kaga allah da ya tashi yana so mu fahimci canje-canje sai ya dinga caccanja mana kalmomi haka wa wa'ana ila musa a nidrik bi asakan bahar فانطلق فكان كل فرق كالقول العظيم وقوم مجانا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عنا انفجرت وانبجست منه اثنتا عشرة عنا هذا انبجست انفجرت ذاك gane cewa wannan inbajasar din da ita ce wannan inbajarar din amma dai akwai abin da ake so ka ƙara faɗaɗawa ka fahimta na ma'ana to amma idan ka ga Allah ya lazimci kalma ɗaya tare da shi halicci yare yana da damar da zai sarrafa mana ya kawo ta can ya kawo ta nan ya kawo ta nan kaga ana ta nan ta kalma da ita ake so kawai ka fahimta shi yasa sai Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura mai albarka wanda shine wuri na farko yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sai ce ne thumma istawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita akan al-arsh sannan sai kuma ayyan ne ta sake maimaituwa ita jumla a cikin suratul yunus aya ta uku الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض وجعل يعني كما ثم استوى على العرش سورة يونس آية آية أخرى قال قال سابقا آية رمزي ثم استوى على العرش يمسك يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه نعم أفلا تأكلون تذكرون.
أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعدا الله حقا إنه يبدأ الخلق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ثم يريد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بالقسط يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط
طب والذين كفروا لهم شراب من حميم الذين كفروا لهم شراب حميم لهم شراب وأرمقوا أزم النينين والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الآية anan ma Allah ya ce zubin mastawa alal arsh yudabbiru al-amr sannan ya daidaita akan al'arshi bayan ka dauka wannan da wancan duk ɗaya ne ko istawa alal arsh mutaburi na uku wuri na uku yana a cikin suratu ar-ra'd mu fara daga aya ta farko alif lam mim ra ألف لام ميم تلك را آيات الكتاب آيات الكتاب والذي أنزل والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد
ترونها ترونها ثم استوى على الأرض dan ƙara mai tarar jama'a su ji sosai na ji musu gida Allahu alladhi rafa'a as-samawati الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض kun ji jama'a thumma istawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita akan al-'arshi istawa 'ala al-'arsh ne an dai nan tenin dinta ita ce ake ta maimaitawa thumma istawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita akan al-'arshi daidaitan da ya dace da shi wa sakhara as-shamsa wal wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri bi ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'an- la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun sannan sai wani na hudu a cikin suratu taha faro daga farkon surar بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى نعم.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى مهم.
الرحمن على الأرش استوى Allah ya fara ji الرحمن على الأرش استوى
lahu ma fis samawati له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت Allah الثرى kun ga a cikin aya ta biyar a cikin suratu taha har kama ar-rahman ala al-arsh istawa ya daidaita akan al-arshi sai wani na biyar mu tafi cikin suratu al-furqan shafin kusa da ƙarshe wata wakkal alal hayyin da la yamut وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا خبيرا خبيرا خبيرا بنتي الذي خلق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على الأرش أنت أولي قراءة ربنا دليل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا قلنا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام شنو يعني تسمي بقي دقسي بقي أتكم كوانا شنو ثم استوى على العرش sannan ya daidaita a kan al'arshi wannan kenan biyar ar-rahman shine Allah fas'al bi kabira ka tambayi wanda ya san shi ya baka labarin sa dama ana tambaya ne in ba wanda ya wanda ya sani ba wa wa wa la yunabbi'uka mislu khabir to shi Allah shine khabir din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi yana ta ƙara mai mai gaba yana ga mana shi. istawa ala al-arsh ya daidaita akan al-arsh mata fi suratul as-sajda alif lam mim as-sajda آمين تلك آيات الكتاب المبين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما على العرش.
لكم من دونه من ولي ولا شفيع تذكرون kun ga an shi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh irin dai ta suratu Yunus haka dai da aka karanto ta ba haka take sannan ya daidaita aka karatu sai wani na bakwai shine wani na karshe a cikin suratul hadid Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض.
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير yanzu duk wanda yake da basira kuma ya yarda da Allah ya yarda da alkur'ani a ce Allah ya maimaita wannan ayar su bakwai wannan jumla su bakwai a cikin alkur'ani da lafazi ɗaya kuma sa'an a ce wani abu yake nufi inda wani abu yake nufi ai ba kuma da abu ɗaya ne sai a ɗan sawa domin a iya ganowa musamman an san cewa akwai rudani a ciki kuma wannan kana ga abin da ya shafi ubangiji ne wanda is very sensitive to shi yasa anan salaf da suka kalli wannan aya ta farko cikin a'raf da kuma ta cikin yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh da ta a'raf da ta yunus duk iri ɗaya ta a'raf aya ta 54 wannan kenan ta yunus aya ta uku duk irin su daya sannan allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amalin tarawna thumma stawa 'ala al-'arsh wannan tilo ce ta cikin suratul ra'd sannan ta cikin suratul al-furqan da as-sajda su kuma iri ɗaya و- آه، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش تاء القرآن الرحمن فاسأل به خبيرا ونقوى ما لكم من دونه من ولي آه، ولا شفيع أفلا تتذكرون تسكن السجلة هنا سيكما تبقي وتأتي تتكن سورة الحديد آية تقول وتم القرآن آية 59 السجلة آية تقول sannan wannan alhadin aya ta hudu ita ma huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh da haka duk wanda yake da fitra miƙaƙƙiya wanda babu karkata a cikin zuciyarsa zai fahimci cewa istawa 'ala al-'arsh Allah ya daidaita akan al-arshi daidaito wanda ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa shaykhul islam ibn taymiya Allah ya tukansa da rahama yake cewa kamar da ke cikin darbu ta'arubin akal wal naqal a juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai cewa duk wanda ya kalli waɗannan ayoyin ya kone fi ma ma'anahu sa'annan ya lura da abin da suke cewa wai istiwa'i na da ma'anoni goma sha biyar a luga to wanda aya cikin ma'anarta ne akwai ɗaukaka ko da ulu kuma an yarda cewa idan dai istawa kai ta'addi zuwa ala to tana nufin ɗaukaka to duk mai basira in ya kalli waɗannan ayoyin ya san a cikin ma'anoni goma sha biyar nan alaƙar da cewa akwai su ma to a cikin waɗannan ma'anoni goma sha biyar nan ana nufin ɗaukaka da daidaita akan al'arshi abinda shekul islam ibn taymiya kenan ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama sannan daga cikin abubuwan da za mu ƙara tabbatar da cewa lallai wannan ayoyin suna nufin daidaito a al'arshi daidaiton da ya dace da ubangiji shine idan ka ɗauki gungun magabatanmu ka raba su bi ka ɗauki zaɓen ka kalli ka ɗauki magabata na gari gaba ɗaya suka tattara su waɗanda suke iya faɗar magana a ji da ba sun kasu kaso biyu da magabata akwai nagari akwai kuma waɗanda ba nagari ba to alhamdulillah sahabbai dukkan su nagartattu ne kulluhum udu amma da kan tabi'ai zuwa ƙasa akan iya samun wanda ba nagar ba akan samu ɗan mu'tazila akan samu wanda aka jefa da bid'a ta qadariyya akan samu wanda aka jefa da bid'a ta tashayyu ko wani abu makamancin haka to ka ware ɗan bid'a gefe guda ka ɗau magabata ka kasa su biyu za ka ga sama da kaso casa'in bisa ɗari dukkansu sun miƙa wuya sun tafi akan cewa lalle Allah ya daidaita kan al'arshi kai balma da yawansu sun nakalto ijimali cewa kusan dukan magabata sun tafi akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi daga baya ne ba aka samu wannan bid'a ta canja wa Allah wannan ma'ana an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi Abdullahi dan Abbas dan Abdul Muttalib sahabin manzon Allah sallama kuma sirikin manzon Allah domin mahaifiyar Abba Abdullahi dan Abbas ita ce Ummul Fadl bintu bintu Hilal bintu Haris al-Hilaliya da ita da Maimuna matar Annabi ya da dan wani sai aka shi yasa yana zuwa gidan babban yarsa ne ya zauna mafi yawancin lokaci ba yana gidan Annabi wajen babban yarsa Maimuna haka zalika kuma mahaifinsa al-abbas shi kuma ƙarin mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aminin manzan Allah sama kuma manzan Allah sama shi kadai ya rasu ya bari a ƴan uwan mahaifinsa wanda hadda shi da manzan Allah ana cin gadon sa da hadda shi a cikin wanda za su ci gadon da yana da kaso a cikin gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara da a shi shi kuma shine wanda manzan Allah ya yi addu'a ce Allah ka fahimtar da shi addini ka kuma koya masa fassara alkur'ani to da shi da abul aliya al-bayahi wanda sunansa rafi' ibn mihran ko rufai ibn mihran wanda ya rasu shekara ta 90 abul aliya ya tsafan ya wato ya rasu a lokacin da akwai masu habbai da yawa a duniya da mujahid dan jabar wanda almajirin abdullahi dan abbas ne ya rasu shekara ta 101 da arrabi'u ibn anas al-bakari wanda tabi'in ya rasu shekara ta ɗari da arba'in wannan a lokacin sahabbai kenan sa'annan kuma bayan sun zo an samu da daga cikin manya-manyan masana tafsiri da malaman hadisi duk da suka yarda cewa Allah ya daidaita a kan al'ashi daga cikin su akwai Abu Ubaida Al-Qasim ibn Sallam Al-Junafi wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma akwai al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ابن مغيرة بن برجزبة البخاري أبو عبد الله الجعفي ودار الشكاة تقريبا يوجد همسين دشير إمام البخاري ينام سمن دا الإمام ابن قتيبة الإمام ابن قتيبة ودار الشكاة تقريبا يوجد سبعين دشير دا الإمام الحافظ جعب المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري سائل شيخ المفسرين دا ابن أبي حاتم الرازي wanda wasu ta ta ɗari imam ƙadari ɗari uku da goma abu hatim razi ɗari uku da ashirin da bakwai da al'imam al-hari yusuf ibn abdulbar abu umar namari al-qurtubi wanda yake shehin malami na malikiya wanda yake da sharhin muwaɗa guda biyu da al-tanbih da al-istinqar wanda yake da jami'u bayanin ilmi wa fadlihi babban malamin duniya wanda an sallama masa da maliki ne wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da sittin da uku da imam al-bagawi wanda yake da tafsiri wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da goma sha shida da wasunsu duka waɗannan tarin malaman sun tafi akan cewa sun yadda Allah ya daidaita akan al'arshi kuma wannan maganar istawa alal arsh ita ce maganar gaggan malaman lugha wanda su ne ake koma musu in an kasa fahimtar ma'anar kalma a ce da larabcin me take nufi wanda daga cikin su akwai Khalil ibn Ahmad al-Farahidi malamin Sibawai wanda shine mutum na farko da ya fara kawo ma'aunin waka a duniya shine ya fara fitar da ilmul arab ya zauna ya dinga bibiyar waƙoƙin larabawa har ya fitar da ilmul arab wanda idan ka ji Sibawai ya ce shehin malami to da Khalil yake wanda yake da littafin al'ain wanda ake cewa shine dictionary da yake kowane dictionary a duniyar larabci gaba ɗaya to khalid ibn ahmad al-farabi ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da biyar shi ma yace an ce istawa ala al-arshi nan ana nufin Allah ya daidaita akan al-arshi sannan imam al-farra wanda yana da ma'anar qur'an ya rasu shekara ta ɗari biyu da bakwai shi ma ya tafi akan haka sannan al-imam al-akhtash sa'id ibn mas'ada wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma sha biyar shi ma ya tafi akan haka sannan abul abbas sa'ala wanda shi ma yana da littafin sana'un na ma'anar qur'an ya rasu ta ta ɗari da casa'in da ɗaya shi ma haka al'imam ibn al-arabi wanda yawancin malaman tafsiri sai suka sun ce wannan shine kaulin ibn al-arabi shi ma ya tafi akan haka shi ma ya rasu shekara ta 230 ibn arafa wanda aka fi sani da ibn mafdoya shi ma ya rasu shekara ta 323 ya tafi akan haka sannan manya-manyan malaman da su ma suna ana suna ma da dan wari-warin ilmul kalam ilmin falsafa da filosofi din haddasu din ba a cikinsu an samu wanda suka sallama suka yarda cewa tun da janibin Allah ne an yarda ya rene ka daga cikinsu akwai babban malami Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab in ka gani wani sai ce ibn Kilab amma ibn Kullab ne in ba yi wasa ba ko wani malami a Kano in yanzu sai karanta ibn Kilab to ibn Kullab sunansa albasari wanda yake ya rasu shekara ta 240 wanda yana da littafi da yawa mu'tazila rabb yana da littattafai sai yawanci ba mu riski littattafansa ba amma za ka ji ibnu abul hasan al-ash'ari a cikin littafin sa al-ibana da sauransu yakan ambace shi magabata suna yawan faɗa ibnu kullab yana cikin malaman da suka dan cakuɗa ilmul kalam amma shi ma duk da haka ya tafi akan cewa sun yadda Allah ya daidaita akan al'arshi al-imam abul hasan al-ash'ari wanda ake danganta ash'ariyar zuwa gare shi wanda abu na sanin alƙari ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin da hudu shi ma ya tafi a kan haka al'imam abubakar albatin lani wanda ɗaya daga cikin gaggan malamai ne sunni ne amma kuma ta shabbata da ilmin kalam ya rasu shekara ta ɗari hudu da uku sa'ar su imamun hakim ne an mai sabu shi ma ya tafi a haka to ya ilahi ba wai wannan su ne malaman ba ne duk ba sun yarda cewa Allah ya daidaita akan al'arshi al-imam ibn shiruya ko ibn shaira wani suke ce masa yaro shekara ta ɗari uku da yaro yaro shekara ta ɗari uku da biyar tsirar su da imam lakin shekara ɗari yara da su imamu a annasari da su imamu a tabarani da manya-manyan malaman hadisi to wannan malamin yake cewa sami'tu ishaq ibn rabiya yaqul naji ishaq ibn ibrahim ibn yaqub ibn rahawayhi ibn rahuya malaman hadisi suna ce masa ibn rahuya malaman luka suna cewa ibn rahawai yace na ji wannan shehin malamin wanda malami ne da ya rasu cin shekara ta 238 in baka san ibn rahawai ba shine wanda yace da imam al-bukhari ya tashi wa maka sahih al-bukhari kamar da khatib al-baghdadi al-imam al-hafiz abu bakr ali ibn ahmad ibn thabit al-baghdadi wanda ya shekara ta ɗari hudu da sittin da uku ya faɗa a cikin tarihu Baghdad da yake tarjamar Imam Bukhari yace muna zaune a majalisin Ishaq ibn Rabiya sai ya ce ga ma dai za a samu wani a cikin ku inji Bukhari ibn Rabiya yake faɗa ce ya tashi ya tantance mana ingantattun hadisai na Annabi sallallahu alaihi a wuri guda yace sai kawai himmat ta shige ni a wata ruwaya kuma shi Bukhari ne ce ne mafarki na ga manzon Allah sallallahu alaihi kamar da na rike wani makunci ina kore masa duk abin da zai zo kansa sai na je na gaya wa ishaq sai ya ce to za ka kore wa annabi ƙarya ya ce sai na tashi na fara wannan littafin to ya ce na ji ishaq ibn rahawai ko ibn rahuya yana cewa abba ana bishir ibn umar al-zahrani wanda shi ma duka ne ya rasu shekara ta ɗari biyu da bakwai amintacce ne ƙala sami'tu ghaira wahidin min al-mufassirin yace na ji sama da mutum ɗaya cikin gaggan malaman tafsiri ya na suna cewa الرحمن على العرش استوى معنى الله يا معنى على العرش استوى أي على عرشي على العرش استوى معنى يا ديت أكن على العرش يا دوكك أكن على العرش to waɗannan malaman su ne ba suke faɗa a jifa to idan yanzu baka yarda da magana su ba to maganar wa za ka yarda da ita kuma gashi nan ana nakalto muku maganganun da references kuma wannan ba wani abu da yake sabo duka abin da muke faɗa an riga an faɗe shi tun a baya ibn al-qayyim Allah ya kansa da rama a cikin a cikin as-sawa'iq da kuma cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya ala ghazwi al-mu'attalah al-jahmiyya akan ma wannan matsalar da babu wannan fadita ruwan hujjoji ya dinga musu sama da hujja ɗari da suke nuna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi to wannan maganar ya faɗe ta cewa Allah ya daidaita akan al'arshi tana nan ku dube ta a cikin littafin al-ulum na Imam Zahabi shafi na goma sha uku شيخ الألباني الله يتقنس درهما يكتوى هذا إسناد مسلسل باختلاط كما يدعو أتكلم مختصر العلوم آه إمام الألباني شاهد قليل الست sannan wayannan malaman wai kaɗan daga cikinsu aka gaya muku kenan sannan da za mu ɗauko kuma malaman wasu daga cikinsu waɗanda ba waɗannan ɗin ba sawabu suka zo a lokacinsu da wanda suka zo a bayansu duk da maganganunsu akan abin da shafi istiwa'i misali imam al-auza'i abu abdurrahman amr bin abdurrahman al-auza'i wanda in ana maganar malamai malamin malamai ke wanda yake ya girma su imam malik tsaron malaman su imam malik ne Allah ya kansa da rahama wanda amintacce ne sikatun ne fat hadisan suna cikin kutubus sitta kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin fatahul bari juz'i na sha uku shafi na ɗari da sha bakwai ɗari hudu da sha bakwai yake cewa imam al-auza'i ya rasu ta ɗari da hamsin da bakwai yake cewa kunna wattabi'una mutawafiruna mu malaman wannan lokacin mun kasance kuma a lokacin a gaban tabi'ai ga sunan jinkin muna cewa نقول إن الله عز وجل فوق عرشه الله مدوك تنسكي ينا سمم العرش السا بما وردت به السنة من صفاته tare da lantainin da abin da suna ta zo da shi na sifofinsa ba wani tabi da ya taɓa ce musu a a ku nisa ba wani tabi da ya taɓa ce musu kowa hafiyawa ne ba haka ake cewa ba ya ce kunna sai kawo jumla mutarada bai na kausan wata biyu na mutawafiru ga tabi auren jingim kai ka san ai da biyu wai dukan dukan akwai kishi ya ko ai ya faɗa haka ne saboda a wajen akwai waɗansu da ya san kila suna kokarin su yi inkari sai ce to ba ku ba ba ku ma iyayen gidan mu ma a gaban su muna faɗa ko mu ce komai ba al-imam ibn qutayba al-imam qutayba ibn sa'id shine qutayba ibn sa'id ibn jamil ibn tariq abu raja al-baghlani wanda yana cikin malaman bukhari da muslim da tirmidhi da nasai da abu dawud da ibnu majah duk sun yi wara a wajen sa sika ne malamin qur'ani ne kuma sa'an nan malamin hadisi ne ya rasu shekara ta 240 kutai ba yake cewa hada qawlu a'immatil islam was sunnati wal jama'a maganar cewa Allah ya daidaita akan al'ashin sa a sama wannan shine ra'ayi da kuma maganar malaman musulunci kuma malaman ahli sunnati wal jama'a na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ati ala arshi mun yadda cewa ubangijin mu yana san saman saman bakwai akan al'arshin sa wa qad laqiya malikan wal layl wa hammad ibn zayd wanda shi wannan shi shi kutaiba din ya haɗu da imam malik yana cikin wanda suka rawaito muwatta ta imam malik kai tsaye a gaban imam malik domin bukari yana rawaito muwadda amma in ya tashi wayar muwadda baya yi ta hanyar da muke yi yanzu mu isnadin mu na yanzu namu na nan afirka ta hanyar yahaya ne ibn yahaya ibn shamlan ibn waslat al-laythi al-qurtubi al-andalusi to amma bukhari da muslim duk ba su fitar da hadisansa bal ma ba wani fitar da hadisansa a cikin ashabul kutub sita saboda saduqun ne lahu awha matsayinsa a hadisi bai kai matsayin da zai rawaito hadisi sahihi ba su kuma sai hadisi ya zama sahihi to amma tun da akwai abokanansa da suka ji muwaɗa a wajen malik shi yasa su su bukhari sai su rawaito a wajen su kutaiba kisa yawancin hadisin kutaiba a cikin tirmidhi ko abu dawud ko bukhari ko muslim ko nasai ko ibnu maja sai ka ji bukhari ya ce haddathana kutaiba ibn sa'id qala haddathana malik an ibn shihab az-zuhri عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كما حديث yana cikin muwatta shi ma an gane ko to Qutaybah ibn Sa'id ya haɗu da Imam Malik ya haɗu da Lays ibn Sa'ad al-Misri ya haɗu da Hammad ibn Zaid ibn Zaid da manyan manyan malamai kuma ya yi tsafar rai sosai amma ga shi abin da yake faɗa su ma sun ce Allah yana sama amma ka ce Allah baya sama baya kasa ka saba waɗannan malaman kenan sannan zakariya al'imam zakariya assaji wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da bakwai shi ma kun gabe riski lokacin fitintunu irin namu ba yake cewa alƙawar fi sunnatin lati ra'aitu alaiha ashabana ahlal hadith magana ta gaskiya na sunna wacce ita ce muka tarar da manyan malaman malaman hadisi allazina laqinahum da muka gansu muka rayu da su أن الله تعالى على عرشه في سمائه ألا ينا كم العرش سعى سمن سمن ya ƙurbu min khalqihi kaifa yasha kuma Allah yana kusantar bayansa yadda ya ga dama su rayuwar gida ta suka in kun ce yana sama to in zai kasance da bayansa kenan sai ya taso daga al'arshin ya dawo ƙasa shi yasa ma har injili suke mana da muka yarda Allah yana saukowa a saman zuwa saman duniya lokacin da sulusun dare ya sulusun dare na ƙarshe ya shiga yana cewa ina ne ka san kaza in masa ina ne kaza in masa ba mun yarda da hadisin nuzul ba to in suna so su zagi mu mu ahlus sunna yace ai su Allah su ma hawwani a kar ido yake sabko cikin dare tsakiyar dare wannan izgiri ne kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ko ku ta wajen suna faɗa haka ba mu kullum muna jin ɗan bid'a a kan suna faɗa wannan magana saboda ka dole a fito a yi wa mutane bayani wani abu ne da ba mu muka faɗa ba duka binciken aka za an yi shi ba wata gwaninta ma da za ka yi ka ruka karanta sai dai mu display mu karanta wa jama'a aka ga an wadatar da mu Allah ya isar mana Allah ya ware wanda za su karfafa addini su karfafi sunna su yaɗe dukkan abin da masu ta'rifal ghalina wal jihalil mubtilina wa hiyal al-muftalina to al-imam zakariya saji kenan muhaddis ne imam zahabi Allah ya kansa da rahama kamar yadda faɗa a cikin al'ulu da kuma ibn al-qayyim a cikin ijtima'ul jiyush al-islamiyya shafi na 245 yake cewa qala zahabi imam zahabi yake cewa wa kana saji shaykh al-basrati kuma imam zakariya saji ko a lokacin yana cikin malaman basra وحافظها كما ينا cikin gaggan mahaddata wa amma aka da Abul Hasan al-Ash'ari Abul Hasan al-Ash'ari ma da ake danganta Ash'ariya a wajen sa abun sa yin karatu to saboda haka al-Imam Ibn Babba al-Askari Sheikh al-Hanabila wanda ya rasu shekara ta 387 an haife shekara ta 304 ya rasu shekara ta 387 sa'ad Imam Tabarani yake cewa a cikin littafinsa al'ibana an shari'ati alfirkati annajiya yake cewa babun al'imanu bi anna Allah ala arshihi ba'irun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi khalqihi babun yake magana akan cewa a yi imani da cewa Allah yana kan al'arshinsa ya daidaita kenan a baya kuma tare da halittunsa su yanzu yan bida suna ganin Allah yana ko'ina duk inda ka shiga yana ko'ina sai suka dawo maganar da Allah yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu to illa huwa wa huwa ma'ahum aina ma kanu kace illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda suke Allah yana tare da su sai suke ganin yana tare da su ai multasiqun bihi alike da su har wajen najasa suka ce har wajen najasa wal iyadu billah ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira sai al-imam Abu Umar al-imam Abu Umar al-Falmanki al-Andalusi wanda ya shekara ta 429 ba sai muna yi muku bayanin tarihinsa ba saboda ba lokaci yanzu lokaci yayi yake fara a cikin littafinsa al-usul ila ma'rifatil usul kamar yadda wannan magana ta zo a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya mujalladi na biyar shafin ɗari da tamanin da tara da kuma dauku ta'arud al-aql wa naqal nasa juz'i na shida shafin ɗari biyu da hamsin da bayanin talbisin jahmiya da muktasar al-ulum na shekul albani shafin na ɗari biyu da sittin da hudu yake cewa أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن إنه علمه ده الله يتي الله أنا تعرف دي إنه كي باوي الله بذات سبعة أدئه منسا أما ذات سيادة يديت أكم الأرش إرن ديديت ديدات يشي وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته الله أنا تنسمى سمي بقي بذات سمستوى على أرشه كيف شاء ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya ga dama ya kuma ce wa qala ahli sunnati fi qawli ar-rahman 'ala al-arshi istawa ahli sunna sun faɗa a inda Allah ya ce ar-rahman 'ala al-arshi istawa inna al-istiwa'a min Allah 'ala arshihi 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz za ka ce Allah ya daidaita daidaito dai Allah yake nufi mu ko mun san daidaito ba wai sayan magana ba ne to sai muna da ragowar maganganu na malamai da yawa wanda kuma lokaci ba zai ban mu ba saboda larura ta rikodin da ake za mu ƙara koda malami ɗaya ne mu ji kamar akwai abu usman as-sabuni wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da arba'in da tara shi ma ya faɗi irin wannan da al'imam abu nasar as-sajazi wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da arba'in da hudu wanda wannan maganar tasa tana cikin a siyar a alamin nubala a tarjamarsa ta imam zahabi juz'i na goma sha bakwai da kuma jar'u ta'aruf al-aqli wa naqal juz'i na shida sannan haka rarita abu nu'aym al-asbahani ahmad ibn abu abdullah ay ahmad ibn abdullah al-asbahani abu nu'aym wanda ya shekara ta 440 wanda yake da hilyatul awliya da kuma tarihu madinati asbahan shi ma yake cewa fariqatuna fariqatu salafil muttabi'ina lil kitabi was sunnah mu tafarkin da muke bi tafarkin salafus salih ne wanda suke riko da littafin littafin Allah da sunnan manzara sa wa ijma wa ijma'in umma kuma suke riko da ijma'i na malamai wanda insha Allah gobe za mu tashi magana Abu Nu'aym al-Asbahani sai mu karkare ayar ashe Allah ya ba za mu kare ta a yanzu ba abinda muka faɗa dai Allah ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya bi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh